ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin asabat wanda yau wata na hudu a musulunci wata rabiu nithani yana da kwanaki guda goma sha uku yau hijira kuma da shekara dubu da ɗari hudu afuwan na da kwanaki goma sha takwas kenan sha takwas ga watan hudun musulunci hijira yau shekara 1444 sha biyu kuma ga watan sha daya miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaɗa'ul musallin kusakuran masallata na alhafiz muhammad as-siddiq al-mishawi Allah ta'ala ya masa rahama wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a mako irin wannan idan masu bibiyar basu manta ba muna cikin fatara ta farko a littafin kusakuran da ake samu yayin biyan bukata ta tsarki ko bayan gida wanci min ji abin da malam ya ce a makon da ya gabata rashin ambaton Allah yayin shiga ban daki zikirin da aka koyar na shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal kaba'is yace da yawa daga cikin mutane ba su aikatawa kuma zikirin da ake bayan an gama shine ghufranak ma'ana neman gafara ka ya Allah ko ka ce bismillah duka hadisi sun gabata amma kwanda ya gabata insha Allah yau muna cikin wannan fatara din da ba mu fita daga ita ba a shafi na goma a littafin insha Allah kuma wannan shine darasin mu na biyar daidai a cikin littafin amma kafin mu je daga darasi akwai tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa malam kamar yadda shari'ar musulunci ta haramta wa musulmi cin naman kare ya halatta kuma idan an sai da kare a bashi kudin ya ci bai halatta ba abinda aka haramta ka ci to in aka sai da shi ma haramun ne kamar giya da alade da kudin caca duka wannan haramun ne musulmi ci tambaya ta biyu mace ce take jinin al'ada bata kammala ba kuma sai ta hada da jini na jinya jini na istihada kenan to yaya za ta yi wajen gudanar da ibadarta akwai littafin malam usaimin Allah ya masa rahama addamu tabi'iyya lin nisa to ya yi bayani filla-filla game da wannan ƙabiya ne ya ce duk ya macen da ta haɗu da irin wannan matsalar tana jinin al'ada kuma jinin jinyaye zai ke mata to ɗayan uku ne na farko dai akwai hadisin da mazan Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam addamul haid aswadun yu'raf shi jinin haida ana iya gane shi musamman ga mace da ta saba yi ana iya gane shi wajen launinsa sa iya da ɗan baki-baki kaɗan wanda bai kama da jinin jinya ba idan har Allah ya sa za ta iya tamizi gane jinin haidarta da jinin jinyarta to in ta ga wannan na haidar ya daina zuwa to ta samu tsarki sai ta yi wanka ta shiga da ibadarta idan kuma hakan bai samu ba ta tamizi ba ta iya bambance wannan da wannan a ganin ido ya ce su yi ta kirga kwanakin da take yi idan kwana bakwai take kwana shida take tisir kirga wannan kwanakin idan sun wuce to ta gama al'ada yi wancan jini na istihara dama baya hana ibada baya hana sallah baya hana komai na ibada sai ta ci gaba da ibadanta idan kuma yarinya ciye ce wanda a lokacin ta fara ba ta da tamizin gane launin jinin kuma ba ta da kwanaki domin a lokacin ta fara ya ce to sai a bincika in akwai mata yanayinta a gidansu ko a maƙotansu ko inda take rayuwa sai ya tambayi ya mace sa'adta a shekaru kwana nawa take a al'ada idan an samu wannan ilimin sai a tsora ta haka kafin ta samu lafiya kuma ta dinga bambance jininta na al'ada da na jinya wallahu alam wannan shine tambayoyin da suke gare mu Allah ta'ala ya ƙara mana fahimtar addini inda za mu tashi kamar yadda na faɗa mana shafi na goma a daidai bayanin da mala yake game da kusakuran da ake samun wajen shiga ban ɗaki wajen tsugunno na bayan gida ko fitsari wanda tsarki shine alwala kuma alwala ita ce sallah idan babu tsarki babu alwala idan babu alwala kuma babu sallah mala yake cewa a ƙarar kaɓabi haka ne ko? malan kaɗabi ya ce fa'amara alaihi salatu wassalam bisitiri ma amkana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da mutum ya suturce kansa daidai gwargwadon ikonsa a lokacin da ya tsugo na biyan bukata haramun ne ka fito bainan nas ka buɗe al'auranka wajen bayan gida ko fitsari wannan haramun ne har ma hadisi ya zo da la'anta akan wannan la'anallahu nazira wal manzura ilayhi duk mutumin da ya bude tsaraicinsa da gangan aka gani to Allah ya la'anci shi shi ma wanda yake kallon tsaraicin mutane da gangan shi ma Allah ya la'anci shi kaga yawan tsuguno da ake a kwalbet ko bakin kasuwa ko bakin titi to nan gaskiya iya rage muru'ar dan adam musulmi kuma iya sa mutum ya fada cikin tsinuwa da la'antar Allah subhanahu wataala saboda ka duk yanda za a yi ka suturce kanka bayan ganuwa ne a ban daki aka tanadar a bayan wata bishiya ne inda za ka ɓoyewa mutane ba za ka tsaracin ka ba a makon da ya gabata mun karanta hadisin jabir ko wanda jabir yake cewa wata rana mun fita da manzon Allah mun fita bayan gari sai ya ji iya da bukatar tsuguno ya ce a lokacin gefe mu duk ba wani gu wanda yake da duhu ba bishiya jabir ya ce da idonsa ya ga manzon Allah ya kira wata bishiya a can nesa ya kira wata ta zo gunshi jabir ya ce iya ganin bishiyar ta ciro ta ɓaɓɓago jijiyoyinta ta jawo jiki ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta masa sutura sai shigar karkashin ta sai biya bukatar shi sannan yace ina gani kuma bishiyar ta ja jiki ta koma cin inda ta bullo ta da su ago kun ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana masalul ala yayi hani kwarai da gaske halin ma na haramci akan mutum ya dinga tsugunno a ko ina a ko ina wannan kuma iya zub da kima da mutunci duk mutumin da ake yawan ganin sa a tsugunna a bakin titi ko a colbert ko a wani ku to duk wanda ya ganshi fa to darajar ta zaba a gonsa kima ce da mutunci na dan adam kuma zubewa yake domin dan adam mutum ne mai karamci mai kima shi yasa duk wani abu da zai zubar ma da mutunci shari'a ta hana shari'a ta tankare abin kada ka fada gunda mutuncinka zai zube gunda kimar ka za ta zuba to ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da suturce kai ma amkana gwargwadon ikonka wa Allah ya kuna ƙu'udan al'insan fi bara min al'ardi ta ƙa alaihin abasarun nazari kada mutum ya tsaya a bakin titi ya tsuguna shi ne ƙu'udin ya yi tsuguno na fitsari ko na bayan gida a kan titi ko a kan hanya yattaqa alaihi absarun naziri wanda idan masu wuce suna kallonsa wannan bai kamata ba wannan haramun ne an bayyana nan qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa fi hadha al-hadith a wannan hadisi da ma'aikin Allah ya bada umarni ka suturce kanka yayin biyan bukata ta bayan gida ko ta bawali yace min al-fiqhi al-istihbab al-istitar inda qaba'il haja yace an fito da fiqihun istihbab so na shari'a ko umari na shari'a ga dukkan musulmi in zai tsugunan biyan bukata ya suturce kansa al-istitar inda qaba'il haja suturce kai da yawa kai sutura yayin biyan bukata abu na hudu istihbabu ma fi isti isti istishabu ma fi ismullah ka abokanci abin da yake da sunan Allah yayin shiga ban daki an fahimta duk abin da yake da sunan Allah to ana so kada ka shiga cikin bandaki da shi domin Allah mai tsarki ne ba a so a kai sunansa gunda da jisa take an fahimta ya sama malaman tafsiri suke cewa a lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ya rubuta bulqisu wasiqa da ya tura kahu ya kai wa bulqisu wasiqar a lokacin bata musulunta ba farkon rubutun sai ce innahu min Sulaiman sannan wa innahu bismillahir rahmanir rahim malamai suke cewa me yasa bai fara da bismillahir rahmanir rahim ba sai suke cewa domin a lokacin ba musulma bace in ma za ta yi zagi ko batanci to ta fara da sunan annabi Sulaiman din kafin a je kan sunan Allah subhanahu wataala wani ne fiqihun da suke fitarwa saboda haka ba a son shiga ban daki akan abin da akwai abin da sunan Allah ne a jikinsa ba a so an fahimta maliki cewa kurhun kathir ko kariha kathirun min ahlul ilmi istishab ma fiha ismullah malamin ilimi da yawa sun karhanta karhantawar mai tsanani wajen abotakar abin da yake da sunan Allah wajen shiga bandaki sawa'un kana qur'anan aw ghairihi wannan abin karanta qur'anin ba qur'ani yake ne ba abin karantawa Qur'an a Qur'an a lokaci ne al-maqru shay'un maqru amma dama shiga ban daki da Qur'ani kadan wannan haramun ne dama ba wani janje akan wannan duk abin da rubutu ne a cikin rubutun akwai sunan Allah shine Qur'an anan au gairihi ko wani rubutun ko a zobenka akwai sunan Allah ko a gogonka akwai sunan Allah a ciki to duka wannan shi ma ya zama makaruhi karhantawa ko mai tsanani wajen shiga da shi ban daki illa iza kifa alaihi diya sai da in kana tsoron in ka bar shi a waje zai iya bata kamar banɗaki ba a gidanka ba ne irin banɗaki na kasuwa ko na masallatayar waje ka ji tsoron ajiye shi kuma kafin ka fito za a iya ɗaukewa to bisa larura an ce za ka iya sanya cikin aljihun ka yi ga banɗaki da shi ko kuma ka samu wani amintacce ka ba shi ajiyewa idan ka fito ka ɗauki kayanka an fahimci nan qala ibnu haniya ibnu haniya yace sa'altahu ai al'imamu ahmad an tambayi imamu ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya masa rahama anin rajuli ya da kala wa ma'ahu da rahim mutum ne ya shiga ban ɗaki kuma iya da dirhamominsa a tattare da shi kuɗi irin tsarin wancan kuɗin na da ake kashewa dirhami da zinariya da azurfa ƙala sai imamu ahmad bin hanbal ya ce arju Allah ya kuna bihi ba'asun inna ma kuri an ya kuna fiye ismullah ina zaton ko ina tsammanin Allah ya kuna fiye ba'as inda tsoron dirhamin ne kawai to ina ganin babu laifi ka abinda aka karhanta shiga ban ɗaki abinda yake akwai sunan Allah a jiki in kuma kudin akwai sunan Allah a jiki shi ma wannan karancin karancin ya shige shi an fahimta kuma da yawa ku gane akwai rubutun ajami da na larabci kuma da sunan Allah kaga kamar kudin Najeriya duk ajami ne a jiki in ka taka shi da kafar kama ba laifi kai ba domin naira aka rubuta naira goma ko naira ɗari ko naira dubu kawai yare ne aka canja daga hausa ko turanci ya koma ajamanci akwai ajami kuma akwai abin da yake shari'a ne duk abin da yake akwai sunan Allah ko shi tambarin shari'a to shine haramci qad'an na shiga gun kazanta ko ban daki da shi game da maliki ka waɗannan dalilai ga sunan sai malik ke cewa fa arju Allah ya kuna bihi ba'asun inna ma kuriha an yakuna fiya ismullah aw yakuna maktuban alayhi qul huwallahu ahad ko a cikin dirhamin akwai rubutun qul huwallahu ahad a jikinsa to wannan haramun ne kai ga da cikin bandaki domin qul huwallahu akwai sunan Allah a ciki ko fa yakrahu an yadkhula ismullahi azza wa jalla al khala an karhanta karhanci mai tsanani wajen shiga ban daki shine alkala da akwai abin da sunan Allah a jiki duk abin da akwai sunan Allah a jiki makaruhi ne har ma iya ɗaukar matsayin haramun a shiga cikin ban daki da shi wakalan nawawi imamun nawawi yake cewa wastishabu ma alaihi zikrullah abotakar akwai abotakar abin da sunan Allah a jikin shi alal khala wajen shiga ban daki makruhun abu ne wanda aka karhanta amma ce la haram bai kai matsayi na haramci ba amma ku gane maganar da ake ba fa qur'ani ake magana ba idan an yi magana sunan Allah iya zuwa a kowane bangare a cikin rubutu a littafin addini amma maganar alqur'ani wannan babu kokonto a wannan shiga makewayi da qur'ani haramun ne amma shiga ban ɗaki da wani abin akwai sunan Allah a jiki kamar abin da ake rubuta a zobe ko agogo ko wani abu to shine wanda yace karhanci ne shadid mai tsananin gaske sai dai in kana jin tsoron batansa ko sace ma amma abin da yake qur'ani ne wannan kadan haramun ne an fahimci wannan qala shaukani malan shaukani yake cewa qala ba'dukum wa ansu daga cikin malamai suka ce yuhramu idkal al-mushaf li kala li ghayri darura duk littafin da yake akwai sunan Allah a jikinsa to haramun ne kadan shiga ban daki da shi matakar ba da larura bane an fahimta yuhramu idkal al-mushaf alkhala laghairi darura shiga ban daki da dukkan wani littafi wanda akwai sunan Allah a jikinsa to haramun ne kad'an an haramta wannan sai da in akwai larura ta mantuwa ko abu da ya kama da wannan wa bihaza qalatu al-a'immatu al-arba'a malaman nan guda hudu imam abu hanifa imam malik imam ash-shafi imam ahmad bin hanbal in aka ce a'immatu al-arba'a wani ake nufi kamar kulafa'ur rashidin kuma wadancan ake nufi an fahimta suke cewa fa in khalafa kuriha lahu zalika illa li hajatin ka an yakhafu alayhi dhiya duk sun yi ittifaki waɗannan malamin guda hudu masu bin hanabila masu bin malikiya shafi'iyya hanbaliya duka tsarin mazhabar da su mai malaman sun ce shiga ban ɗaki da abin da yake akwai sunan Allah a ciki a rubuce to haramun ne sai dai in akwai bukata mai tsanani abinda ake jin tsoron batansa ko halakarsa an fahimci wannan alkalamu inda takhalli qada'il hajj magana yayin lokacin da kake biyan bukata kana cikin banɗaki ko kana tsuguna kana fitsari ko bayan gida yi magana mai matsayin yin magana a yayin da mutum yake biyan bukata alkalamu inda takhalli attakalli shine yini qada'ul haja din ai biyan bukata na tsugunno yi mai hukuncin magana a wannan yanayi alal mutakalli an yakuffa anil kalam dukkan mutumin da ya tsugunna wajen biyan bukata wajibi ne kame bakin su shi malamai suna cewa mala'ikun da aka wakkala masu wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin dinnan wanda duk inda ka shiga suna tare da kai to an ce su ba sa iya ganin tsaraicin dan adam domin haramun ne a duk lokacin da ka tsuguna za ka yi biyan bukata suna kawar da kai da gare ka har sai ka kammala ka tahi sannan za su jona su cigaba da kai an ce duk lokacin da ka yi magana za su waigo su ga ka kammala wannan tsugunan su cigaba da al'amari da kai to idan suka waigo suka ganka cikin tsaraici an ce mala'iku suna tsire mutum albarka an fahimci maganar shi yasa za a ga wani haɗu da jinya an yi ta neman magani a rasa ba ma ke tsinewar mala'ika ji dawo shi wani kuma shi kenan ya dinga samun kan cikin damuwa da bakin ciki da asara da kaza akwai yiwuwar irin tsini wannan ce ba ma ke ta shafe shi an fahimta to lalle ilalla yin magana yayin biyan bukata na bayan gida ko fitsari abu ne mai haɗarin gaske a shari'a har sai akwai wasu dalilai da shirya ta faɗa a ga malam zai kawo su amma haka kawai kana tsugunno ka dinga magana da wani wannan abu ne wanda kaɗan haramun ne sai akwai har yara ma su koyi wannan har matan da su koyi wannan ba a yi magana a cikin makiyoyi ba a yi haram shi ne malai ce alal mutakalli an ya kufa anil kalam mutlaqan sawa'un kana zikiran aw ghairihi ambaton Allah ne ko wani ambaton Allah duk abin da yake magana ce harafi zai fita to haramun ne kai a cikin banɗaki kana saboda illa li darura sai abin da yazo na larura ne fala raddu salama an ce idan kana cikin banɗaki ba za ka mai da sallama ba duk mutumin assalamu alaikum assalamu alaikum inda kana cikin banɗaki shiru za ka yi ba wani mai da sallama da za ka yi a cikin banɗaki wala yujibu mu'adhinan me neman izini ba za ka amsa masa ba akwai mutum na shigo to inda kana cikin tsugunno ba za ka ce masa komai ba wala yushmitu adisan mutumin da ya attishawa ya ce alhamdulillah ba za ka ce mai yara mukalla ba inda kana tsugunne ba za ka faɗa masa wannan ba li hadisi bin umar domin akwai hadisi na abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da su yace anna rajulan marra ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya wuce nan ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa yubul manzan Allah iya tsuguni iya fitsari fa sallama alai mutumin da ya gane manzon Allah ne iya can gefe sai ke kwalla manzon Allah sallama ko manzon Allah iyaye ne ya tsuguno fa lam yuraddu alaihi manzon Allah bai mayar mai da sallama ba ba abinda manzon Allah ya ce masa an fahimta qala shaukani imamu shaukani yace wa huwa yadullu ala karahiyati dhikrillah halu halu qada'il haja wannan zai nuna mukan cewa akwai karhanci mai tsanani wajen ambaton sunan Allah a yayin da kake tsugunne wajen biyan bukata walau kana wajiban ko da ambaton Allah a lokacin wajibi ne karaddu salam kamar mai da sallama ai mai da sallama wajibi ne duk mutumin da ya ce ma assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum salam wajibi ne an fahimta to idan wannan wajibcin ya same ka a lokacin da kake tsugunne to ya sauka daga kanka domin kana cikin wani yanayin da an haramta ma ambatan sunan Allah an fahimci wannan wakalar imam ahmad imam ahmad bin hanbal yake cewa la yanbaghi lahu an yatakallam bai kamata ba baya dacewa ga mutumin da yake tsugune yi magana baya dacewa duk halin da ake cika kame daga magana amma wa an su hadda waya suke shiga ban daki ko ba haka bane suna ban daki suna ta waya wani bai kamata ba bai halatta ba wani haram a musulunci haram ne imam al-bagawi yace qala al-imam idan yace imam nan wai wani malami yake nufi kenan idan aka ce al-imam aka yi shiru to imam ahmad dan hanbali yake nufi an fahimta wala yadhkuru allah bi lisanihi ba za ka ambaci Allah da harshenka ba ala qada'il haja a lokacin da kake cikin biyan bukata wa iza abasa ala kala ya hamadullah fi nafsihi idan mutum iya cikin banɗaki ya attishawa to zai ce alhamdulillah amma a zuciyarsa an fahimta za ka ce alhamdulillah amma a zuciyarka ba za ka fidda furicin wani ya ji ba ƙalar hassan imamul hassan imamul hassan albasari wa sha'abi wa naka'i imamun sha'abi da imam ibrahim naka'i suka ce waye juzul kalam li darura akwai yanayin da shari'a ta halattar ma yin magana cikin bandaki amma sai da larura kamar me auli ma la budda minhu ko wani abin da ba makawa ka irshadu a'ama yakasha alaihi min at-taraddi kamar ga wani makaho can zai gangaro daga wani gun ko zai fada rijiya ko zai fada wani rami kai kuma ka hango shi to a daidai lokacin an baka da maka yi magana an fahimta ko yaro zai fada wuta ko gobara za ta tashi ko ɗaya daga cikin makamantan irin waɗannan abubuwa ko hasarar dukiya ko hasarar rai to nan an baka dama kana tsuguna kai magana amma in ba wannan condition din ba to haramun ne mutumin da yake tsugunan biyan bukata yi magana shi ma wannan fiqihun waɗannan malaman ne suka fito da shi an fahimta Imamul Hassan al-Basri da kuma Imamu Sha'abi da kuma Ibrahim Imam Ibrahim annaka ya Allah ta'ala ya musu rahama shine ka irshadu a amma yaka sha alaihi taraddi wa ghairi zalik qala an-nawawi Imam an-nawawi yace wa yakrahu an yadhkura Allah ta'ala an karhantawa mutumin da yake tsugunne wajen biyan bukata ya ambaci sunan Allah aw yatakallam bi shay'in ko yi wata magana akan komai ma qabla khurujihi kafin ya fito daga bandakin kasancewarka cikin makewayi to haramu ne kai magana illa li daruratin sai dai in larura ta shiga ciki fa in aqasa hamidallah ta'ala bi qalbihi in yayi attishawa to ya gode wa Allah ta'ala a zuciyarsa ba zai furta kalamar wani ji ba an fahimta wala wala yuharriku lisanahu ba zai motsa harshen sa ba kace kai attishawa kace to alhamdulillah a cikin ranka shikenan ka gama abu na biyar adumu al-istinzahu adamu tatahhur min al-bawl mutun yayi fitsari kawai a gurguje ta shi bai kammala yin fitsarin ba da gaggawa ya tashi ko da rihin nutsuwa ya tashi har fitsarin ma wani lokacin ya gangaro bayan ya tashi ya bata masa tufa ko jiki wannan iya sabbaba abu da yawa har azabar kabari ma iya sabbabawa iya sababa wasu wasi iya sababa warin kashi haka kawai mutum ya dinga wari to to yawan wannan barin fitsarin da gangan iya gangarwa jikinka da rashin yaƙinin ka kammala fitsarin kai tsarki ta iya haifar da wannan waswasi azabar kabari da warin kashi duk iya haddasa wannan da ciwon mantuwa duk iya haddasa wannan saboda ka wajibi ne duk mutumin da ya tsugunan fitsari to ya tabbatar da cewa ya kammala wannan fitsarin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata lidafi'il akbasain aw li hadarati at'am kamar mutum zai yi sallah to kuma iya jin bayan gida ko iya jin bawali to yaje yi wannan tukunna ba a san kai sallah cikin matsuwar bayan gida ko bawali ka fara gabatar da wannan ka zo kai sallah haka nan kana jin yunwa ga abinci to an ce ka fara cin abinci sannan kai sallah hadisi ne manzon Allah ya faɗi wannan ba a sallah a mammatse fitsari ko bayan gida ka cakura to shari'a ta haramta ma wannan ka je ka biya bukata ka kammala sannan ka zo kai ibada ka cikin nutsuwa domin ita ibada sallah ana san ita cikin nutsuwa ne sai malik yake cewa wa qad haddara an-nabiy sallallahu alaihi hazzarna nabiyya wa qad haddarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah ya ja kunni yini haddarana ya ja kunnan al'ummarsa faqala yake cewa tanazzahu min al-bawl ku yi kokarin tsarkaka daga fitsari ya ku al'ummata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tsarkaka daga fitsarinku kar ku sake ku dinga yin fitsari ba ku kammala ba kuna tashi ku yi yaƙinin fitsarinku ya gama zuba kun tabbatar da ƙarewarsa ku tsarkaka tsaf daga fitsari fa inna ammatal azabal qabr min domin magamiyar azabar kabari da take shafar wa'ansu daga cikin musulmai to akwai sanadiyar wannan fitsari ba fa sallah bace ba ka yi ba fa kaza bane na wajibai ba ka yi a'a wannan matsalar kawai za ta iya sa ma azaba a gabarin ka kun ga abin ba na wasa bane duk abin da ka ji zai hana ka zaman lafiya a kabari ko a lahira to abu ne da ya kamata ka ƙara kula ka lura da shi ka kula da shi kwarai da gaske ka ba shi muhimmanci da kulawa to rashin tsarkaka daga fitsari iya sababa aiwa mutum azaba a kabarin shi imamu daru kutuni ya fito da hadisin da imamu abi haki wa an ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da da su da dan da mahaifin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam marra bi kabrai ya taɓa ficewa ta wajen wasu kaburbura guda biyu an binne wa su bayan Allah mutum biyu a kwanci a kabari faƙala sai mazan Allah ya ce innahu ma la yu'azzabani waɗannan kabarin fa ana yi wa mutanen cikin su azaba ba kun ga wannan wahayi ne zai tabbatar da wannan duk mutumin da ba wahayi ake ba ba zai iya tabbatar da kabarin nan azaba ake masa ko wani ima yake samu zaka tabbatar da wannan ba amrun ne ghaibi al'amri ne ghaibi ba zai yi ba sai da wahayi an fahimta manzan Allah sai ce kaburburan nan fa ana yi wa ma'abotansu azaba ba amma wa ma yi azibani fi kabiri amma fa abin da ake musu azabar a kansa ba wani babba ba ne a ganin idan kuma mai girma ba ne ba amma ahaduhu ma fa kana la yastatiru min al-baw ay la yastabri'u min al-baw dayan baya tsarkaka daga fitsarinsa iya fitsari bai kammala ba zai iya tashi dayan kuma ka ce kana yamshi bi namima iya yawo da annabimanci ƙarashin hadisin kenan fa'alal musalli mala yace wajibi ne ga masallaci an ya ta'akkada jayyidan annahu qad azala najasa allati ala sabilaini qabla qiyami dukkan masallaci wajibi ne ya ta'akkad jayyidan ka kula sosai kai yaƙini ka tabbatar kada azalan najasa hakika ka gusar da najasan nan allati ala sabilai wanda take fitowa daga mafita guda biyu win bayan gida da ku fitsari qabla qiyami kafin ka tashi ma tsugunnanka to kafin kai motsin tashi ka tabbatar ka gusar da wannan najasa in ma ta bayan gida ce ma kuma ta fitsari ce idan baka yi wannan ba to baka da tsarki idan tsarkinka bai yi ba baka da alwala idan alwalarka ba ta yi wa baka da sallah idan baka da sallah baka da musulunci idan baka da musulunci ba za ka ga aljanna ba to ashe kun ga abin iya da iya da hadari mai girman gaske duk mutumin da yake sakati da najasa sakaci na rashin yin da zai tsaftace jikinsa ko sauri ko ganda ko wani abu haka to wannan za ta iya sabbaba masa ma rahin zama musulmin kwarai a gun Allah domin inna Allah ta'ala tayyib la yakbalu illa tayyiba inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah iya san mutane masu tsarki masu tsafta Allah baya san kazanta Allah baya san najisa an fahimci wannan to malik ya ce wajibi ka tabbatar da wannan wa kazalika yadkhulu fi ista fi istibra wal istinza inqa'u urishashil bawli al mutatayir daga cikin abin da yake amsa sunan tsarkaka ko kubuta daga fitsari shine inqa'u urishashil bawli ka tsabtace ka tsane wannan kuson kuson ƙarshe na fitsari almutalayar wanda zai iya gangarowa ka tabbatar da cewa dugon fitsarinka na ƙarshe ka tabbatar da faduwansa a ƙasa kar ka cakuɗa shi da ruwan wajen yin tsarki kun san akwai masu wannan gaggawar da ruwan da guntun dugon fitsarin yin haɗa su tsarkin tsarkin bai yi ba domin ruwan ya zama to ma'un najas al-ma'un najas la yatadahhar kuma ruwa na najisa baya tsarkakewa an gane ko dole ku kula da wannan dugon fitsarinka na ƙarshe shi yasa wa'ansu ma musamman wanda shekarunsu ya ja idan sun kammala fitsari sun istijmar kafin su yi tsarki he sun sa wani dutse ko tsakuwa sun tabbatar da cewa ba alamar danshi a wannan tsakuwa to sun tabbatar da cewa sun tsabta daga fitsarin he su zuba ruwa su tsarkin su wa'ansu suna yin wannan domin yaƙini amma in ma hakan ba ta yi ba kaga kana da yakinin ka kammala fitsarinka za ka iya zuba ruwa kai tsarkinka amma ka tabbatar babu alamar fitsari a ruwan da ka zuba yayin da za ka yi tsarki amma in ɗigon fitsari ya ɗigo cikin ruwan tsarki to ya haramta ruwan gaba ɗaya ka yi tsarki bai yi ba ka yi alwala ba ta yi ba ka yi sallah ba ta yi ba daga tsarki ake ƙulla sallah ya yankuwa sallah karɓaɓɓiya ingantacciya wanda za ta sa mai yin tsira a lahira tun daga tsarki ake shirya ta tun daga tsarki ya za ka tsuguna ya za ka biya bukatarka ya za ka yi tsarki ya za ka gusar da najasa ta bayan gida ya za ka gusar da najasa ta fitsari idan ka haɗa biyu da bayan gida da fitsari ya za ka tsarkaka a lokaci daya ina ake fara wankewa ina ake jirgin ta wankewa duk wannan ilimi ne mai kyau mu yi misalar da iyalanmu da yayanmu domin duk mutumin da baya tsarkaka daga najasa to ibadarsa Allah ba zai karba ba an fahimta saboda ka wannan gaba ce mai muhimmanci kar ka dinga dagula ruwan tsarkinka da gundun fitsarinka wannan bai yi ba tsarki bai yi ba sai malik cewa layyina li qawlihi ka kula sosai wa kadhalika yadkhulu fi istibra wal istinza iya intiqa'u rishashi li bawl al mutlayyir aw yataharrak makanan layyinan ko ka motsa daga gun da kake motsawa yar kaɗan ka san wani sai ya motsa sannan fitsarin zai gama zuba to dai kana da wannan larurar idan ka tsuguna kammala fitsarin sai ka ɗanyi baya motsawar ka ko yunkurin ka zai sa in ma da wannan ragowar fitsarin ya balo li qawlihi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce fi ba'd turuq al hadis as-sabiq a sashen wani hadisi da ya gabata a baya wa amma ahaduhuma fakana la yastattiru min al-bawl min bawli wancan hadisin na baya kenan na Abdullahi dan dan dan Abbas ko cewa dayan baya tsarkaka daga fitsarinsa dayan baya tsarkaka daga fitsarinsa idan yayi fitsarin baya kammala wai ke tashi da guntuguntun fitsarin iya zubawa kuma iya hadawa da shi yayi tsarki dalilin wannan sai Allah ta'ala ya san da manzon Allah ana masa azaba gaba qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani hafiz ibn hajar al-asqalani wanda ya bulugul maram ko kuma yayi fatahul bari sharh kitabul bukhari kazalika kaza fi aksar riwayat haka magana ta zo a yawancin riwaya fa alal aksar bi ma'ana istitar wa an su kuma suka dau istitar shine waccan qadiya ta farko baya suturce kansa yayin fitsari dama malamai sun yi wa kalmar fasara biyu kana la tattiru min al-bawli dalilin da yasa ake mai azaba a kabari baya suturce kansa in zai fitsari haka wa'an suka fassara wa'an su kuma la yastanzihu min al-bawli baya tsarka daga fitsari kowanne ɗaya daga ciki hadari ne a gun mutum musulmi rashin suturce kan mun ji bayani a baya rashin tsarkaka daga fitsari shi ma ga abin da ake fara shi yasa wani suka ɗau duk fassara biyu suke wa gabar kana la yastatiru ko layan layan layan tazihu min al-bawl baya tsarkaka ko kuma a'a baya sutarce kansa a yayin da yake a yin fitsari ai Allah ya ja'al bainahu wa baina bawlihi sitratan idan zai fitsari baya sa sitara tsakaninsa da mutane haka duk inda abin ya kama zai tsugunna yayi fitsarinsa ta ko ina wannan kuma haramun ne ya'ani la yatahaffas minhu baya kiyaye kansa ya rufe kansa yadda zai bisani fatawafuq ruwaya an samu ittifaqin ruwayoyin guda biyu la yastanzihu li'annaha min at-tanazzuhi wa huwa al-ib'ad yazo da la yastatiru yazo da la yastanzihu baya tsabtace kansa ko baya sitarce kansa shine al-ib'ad baya nisa da mutane ya buya a lokacin da zai bisani an fahimci wannan gaba ta shida ta'ammudu as-salt wan natr wan nahnah mutun ya ganganta kullun yayi fitsari sai yayi as-saltu da an-nathru da an-nahnah wannan duk kalmomi ne na malaman furu'a as-saltu shine girgiza al'aura yayin fitsari ka girgiza al'auranka a koda yaushe annatur kuma kamar tatsewa an fahimta annahnaha kuma kamar yunkurin nishi a ce duk lokacin da ke fitsari sai kai wannan shi ma malai ce wannan kuskure ne bid'a ne an fahimta a ce kullun sai kai saltu sai kai natru sai kai nahnaha a kullun yace ka kallafa wa kanka abin da shari'a bata kallafa ba an fahimta wannan as-saltu huwa sahabu dhakar wa ikraju ma fihi asaltu shine girgiza al'aura domin abin da ke cikin fitsari ya zuba wannan turu jazbu zakar aw daf'ihi min shidda fi shidda annatur kuma shine fisga mutum ya dinga fisgar al'auransa domin inda fitsari a ciki ya zuba wannahnaha ta tardidu sautun kasi'al kamar yin wani nishi ne kamar mai tari asi'al bi sin tari yake ne سؤال السؤال سعال في الجوف لإخراج البول أو البراد ينقرن نيهن تاريخ domin inda fitsari ya zuba in ma da wani guntun bayan gida ya zuba an fahimta a ce ka kallafa wa kanka kullum ta yi tsugunno sa kai wannan ta wannan malamin ce makaruhi ne bai halatta ba wa huwa maslahu kasirun min al-musallin sai malai ce wannan matafiya ce wanda da yawa daga cikin masallata suna irin wannan wa ammatul muwaswisin da kuma gamayyar masu waswasi masu ciwon waswasi kun san akwai su mutum sai ya zo ya fara sallama sai jiya kawai mai sarki ba wannan kuma shedan ne ya aure shi manzon Allah ya bada mai fita game da wannan ayi ya ce duk wanda wannan waswasin ya aure shi to ɗayan biyu ne karye layan sarifu hatta yasma a sautan aw yajidu rihan duk mutumin da wannan waswasin ya aure shi to ɗayan biyu ne sai ya ji ƙaran fitar iska ko ya ji warin iska in ya fita daga jikinsa to shi ne yake da tabbacewa alonsu ta warware amma motsin dibara wani kayali duk ba za ka kula shi ba in kuma ba ka yaƙi kanka daga wannan ba to shi ɗan ya aure ka kenan wata ran ma sai an zo raka a ƙarshe ana ta hiyan ƙarshe zai ce ma ai ai kaza ai kaza ka tashi ka bar jami'in ya bar ka gaba daya akwai irin wannan da yawa wasu ma sun sababa wa kansu kawai su kaɗai suke sallar su ma kawai wani sai ya sallar ƙasa sau biyar ba ya yi alwala ya fatsi ya zo ya sake yi ya sake komawa duk wannan ɗorawa kai ta kalifi ne shari'a duk abin da ta kawai tana da maganin tsaki tana da maganin shi an fahimta to wannan masu wasuwasi suna irin wannan ya ce sai ya yi salatun ko nasrun ko nahana a duk fitsarinsa ko bayan gidansa ya ce a galibiyar masu wasuwasi shi ma wannan abin ya aure su bal inna minhum man yaj'alu aslan min al-istibara wa su ma sun dauka shine asalin ma tsarkakar idan baka yi wannan baka wannan baka yi tsarki ba an fahimci wannan qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya ahmad bin abdul halim Allah ta'ala ya masa rahama imamu zahabi yake cewa da hannunsa ya kirga littattafan shaykhul islam guda 500 yace wallahi kuma duk da haka bai je karshen su ba duba a lokacin ba ke rubutu ba da tawada ce da alƙalami yake rubutu sai da ya kirga littafinsa sama da guda 500 kuma akwai mai mujalladai da yawa kamar silsila alhadisu sahiha da silsila alhadisu da'ifa wani suna da volume sama da talatin da wani abu wani duk kuma a guda ɗaya yake ba shi ne ibn al-qayyim yake cewa shi dai da idan sa bai taba ganin mutum kamar sa ba dalibin sa ne babban dalibin sa yace shi dai idon sa bai taba nuna masa dan adam a duniya kamar ibn taymiya ba irin baiwa da kokolwa da Allah ya masa kuma ga tsananin bautar Allah duk da wannan wannan kokarin akwai lokacin da ya zo gunsa a masallaci da asuba ibn al-qayyim ya taho zai zo yi wa malamin sa tambaya da asuba an kammala sallan asuba sai shi malam ibn taymiya bai juyo baya ba iya dai azkar ɗansa da ganawarsa da Allah haka shi kuma ɗalibin sa ibn al-qayyim iya bayan sa haka iya zaune iya jiran ya tashi ko yoyo sai ya su gaisa ya masa fatawa ya koma shi malam ibn taymiya bai wayoyo ba shi ko malam ibn al-qayyim bai masa magana ba suna nan zaune a masallacin hijira na tizawali sai da azhar da kusa azkar din safa ne bai gama ba sai da azhar dai kaga yawan ibada da neman kusanci ga Allah kuma ladabi irin na dalibin bai masa magana ba ko gyaran murya biyu balanta na sanya masallaci shi ma yi shiru sai da yawaye ya ce ya kazo ne ce a tun asuba ina ne ya ce wallahi azkar nake ina ganawa da Allah ne yanzu na naga azhar ta yi zan tashi to wannan bayin Allah har suke haka suke rayuwarsu kuma amma duk da yake dan adam mumini baya rabuwa da jarabawa an kama shi ɗaya bayan ɗaya wajen sau bakwai ana kulle shi a kurkuku kuma duk akan addini da da'awa hasali ma a gidan kurkuku Allah ya karɓa rayuwarsa shi ne yan bidiya wai wannan mawai abin abin gori ne abin yan bidiya wani malamin na kuma a gidan bursa ne murshi kuma sai me gidan kurkuku annabi Yusuf ma ya shiga ciki ai ko bai shiga ba kala rabbi sujina habbu ilai mai da wani ne ilai annabi yusuf roƙon allah mai aka yi kurkuku kuma zai aji an fahimta saboda kai shiga kurkuku in dai ba wai dan ta'adda ba ne kai akan da'awa a kama ka a ɗaure ka imam mali ma masa wannan an ɗaure shi an bige shi imam ahmad dan hanbal har su ma yake yi saboda zaluncin azalimai akan kuma da'awar ba wannan ba abun gashi bane kai ba masu ba akwai annabawan da aka kai su akan wannan dawar wa ka'ayyin min nabiyin kuti Allah ce akwai annabawa da yawa da aka kashe su hatta shugaban shugaba sallallahu alaihi wasallam ya je qa'ib da'awa ya dawo da fashashen goshi da fashashen hakuri jini iya zuba a jikinsa akan wannan da'awa da kuma dan an kama shekul islam daure shi kuma sai me sai me wannan ba wani abu bane iya cikin daraja ma da kima da kuma alamar cewa Allah iya son abin da kake an fahimci wannan to shekul islam yake cewa waye karahu salt ka dinga girgiza al'auranka yayin da kake fitsari an karanta wannan ba abu bane da shari'a ta ce kai wan nasr an natru shine matsi al'auranka yayin da kake yin fitsari ko ka gama walam yasihu al hadis bil amr ba a samu wani hadisi da ya bada umarni ingantacce ayi wannan an fahimta manzan Allah da ya ce ku tsafta daga fitsari ku tsaftace ku tabbatar fitsari ya kare sannan ku tsarki ku tashi amma ba a samu hadisin da aka ce manzan Allah ya ce ku girgiza al'auranku ko ku matse al'auranku yayin fitsari ba ba samu wannan ba an fahimci wannan a wata nahnaha akibal bawl bid'a har ma malam ibn ibn tamiya yake cewa yunkuri kaman zaka yi tari a ƙarshen fitsarinka bid'a ne a ce sai ka yi wannan yunkurin sannan ka tabbatar da ka kammala fitsari sai ce wannan ba a same shi magabata suna wannan ba wannan bid'a ce yar zamani wa yajzi'u al-istijmar bil hijara sai shekul islam yake cewa abinda zai wadatar da kai ko kai istijmar mana in kana tunanin fitsarin ma bai gama ba samu dutse ka tsaftace gunda fitsarin yake zuba idan ka juya dutsen ga ba alamar danshi jikinsa to kai tsarki tsarkin ka yayi ko fitsarin ka ya kare an fahimta walau bi wahidin ko da da tsakuwa guda ɗaya ne fi safhataini wal kashfa wanda zaka dora daidai gunda fitsarin kai ke fitowa bi zatil hajr da shi wannan dutsen da ka dauka wa gairi zalika ko ma wani dutse ko tolafe ba irin ta zamani da sauransu li umumil adilla bi jawazil istijma domin akwai hujjoji da yawa da ake halattar da yin istijmari a cikin shari'a musulunci qala ibn al-qayyim dalibin sa ibn al-qayyim yake cewa wa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna shay'an da naturu din da saltu din da nahnaha din ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ɗaya daga cikin su ba lam yakun rasulullahi yasna shay'an mimma yasna'ahu al-mubtaluna bil waswas min as-salt wan natr az-zakri yace irin abinda masu waswasi suke aikatawa na matse al'aura ko wannan nishi yunkurin nishi kamar mutum zai tari yace wannan duka ba a samu manzon Allah ya aikata wannan ba a cikin irin abinda masu waswasi suke aikatawa an fahimta wannan da wannan yunkurin walƙafzu alƙafzu shi ma kamar annatur ɗin ne kamar matse al'aura da abin da ya kama da wani wa maslukul habli ko a ce mutum sai ya samu wani tsinke-tsinke ya sa abin da fitsarin su ke fitowa wa tsulo'i daraja ko kuma sai wani abu ya fito shi ne tsulo'i daraja ka kallafa wa kanka fitowar wani abu daga cikin al'auranka wa hushushul kutun fi naqsil ihlil makharijil baw ko ka samu wata audiga a ce he ka cusa a wanda fitsari yake fita sannan za ka gane kai tsarki wasabul ma'asi sannan ka kwarara ruwa ka duk wannan bai halarta ba an gane ko watabkhuduhu alfina ba'da alfina ko kuma ka zauna ka dakanta lokaci mai tsawo bayan lokaci mai tsawo wai duk kana jira ga fitsari ya kaso na ƙarshe shine alfina ba'da alfina ay fatara ba'da ukurakin wa nahwi zalika da makamantan wannan yace zalika min bid'a ahli waswas wannan bid'a ce daga cikin masu waswasi bid'ar yan waswasi ce amma kai da baka da waswasi ba kallafa ma wannan ba abu na bakwai al bawlu fil mustahabil ma allazi yastahamu fi kamar rizabuwa an gane ko ko ruwan da baya gudana an tare shi haka a ce yin fitsari a wannan ruwan to shi maharamun ne duk ruwan da baya gudana ka yi fitsari cikin wannan ruwan shari'a ta haramta ma wani wal ma'ur rakit ruwan da aka tare shi ba gudana yake yi ba wa haza qat'un yaf'aluhu mu'dhamin nas yace wannan kuskure ne ko ganganci ne wanda da yawa da yawa da yawa daga cikin mutane suna aikata wannan malake cewa يفعله كثير معظم الناس والبول في المستحم يعظم كثره yin wanka yin fitsari irin wannan ruwan na rezabuwa ko ruwan da baya gudana yace hadari ne mai girma ba iya da hadari idza kana almustahim fi da fi dasid fi fi distin ko fi dasitin idan har a ce shi gun da aka tare na rezabuwan gu ne tararre wanda baya gudana gune wanda ruwan sai dai a kwashe a zubar sannan wani ya shiga ba gudana yake kamar kogi ba ayi ma au ma ya kuma kamahu lima fihi min jinsil ma ko dukkan ruwan ko da irin na falkin nan ne karamin ruwa ba kogi ba to shiga cikin sa kai fitsari shi ma haramun ne wa qala wa qad naha annabi sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hali an zalika akan wani bakala yake cewa la yabulanna ahadukum kaɗayenku ya yi fitsari fi mustahammihi a cikin rezabuwan shi ko gunda yake taruwa matuƙar ruwan ba gudana yake yi ba sun mai tawadda a fi sanan ya yi alwala a ciki ta ina ammatul wasu min domin magamin wasu yana samun su dalilin wannan ba ka bambance gun fitsarinka da alwalanka kana kwatsa ruwan fitsarinka da alwalanka to wannan iya haifar da wasu wasu mai girma قال الخطابي إمام الخطابي yake cewa wa inna ma naha an zalika an yi hani game da wannan iza lam yakun al makan jududan yabsan salban aw lam yakun maslakan yanfuddu fihi al bawl wa yasilu fihi al ba yace an yi hani mutun yayi fitsari a irin wannan gun iza lam yakun al makan jududan idan bai samu gunda zai fi tsarin ba ma a waje dandanin ƙasa yabsan bushashe salban ko ƙasa mai kama da bayan dutse awalam yakun maslakan ko ya zama to fitsarin bashi da magangara yanqudu fihi al-bawl wanda fitsarin zai gangara ya wuce wa yasilu fihi al sannan azuba masa ruwa ko da irin wannan matsalar to ba a yadda kai fitsarinka a cikin wannan ruwan ba ka fito kai fitsarinka a gefe ka ebi ruwan ka yi tsarki wai Allah ka koma ka cigaba da wankanka wa kazalika al-ma ar-rakid haka na ruwa tararren ruwa lamma ya tarattabu ala zalika min qatrin wa mafsada haka nan duk inda ruwa yake a tare ba mai gudana ba ko da ba rizabuwa bane to an haramta ka ga cikin sa kai fitsari domin akwai hadari kuma akwai mafsada duk ruwan da kai fitsari ya haramta an fahimta in dai ba gudana yake yi ba an fahimta ko ya kai drum 100 kai ga cikin sa kai fitsari to wannan ruwan ya haramta ba za a sha ba za a yi aure shi ba amma za ka yi ga ka yi wannan za ka iya fita wani zai iya zuwa iya ba ya sha bai sani ba wani zai iya yin alwala bai sani ba kaga yi ne mafsada ɗin ka haifar da ɓarna ka haifar da fasadi a bayan ƙasa shi yasa da ruwa na kogi da ƙarƙashin bishiya to ba a yin wata ƙazanta ta tsugunnu a gun haramun ne da tsakiyar hanyar da mutane suke bi manzon Allah ya ce ku guji gun da alakke la'antar mutane kamar yin biyan bukata a gun da ake ibar ruwa ko tsakiyar hanya ko inuwar da mutane suke zama ka zo ka yi fitsari ko ka yi bayan gida ko ka yi wata ƙazanta ka zabar ago to duk wanda ya gani ko da bakinsa bai furta Allah ya tsine ba to zuciyarsa ba ta so ba kuma wannan ɓacin ran da zuciya ta yi ne abin da zai iya samun kana bala'i da musiba so da ka kiyaye duk gaggawar ka gunda mutane suke amfani wajen ibar ruwa ko tsakiyar hanya ko inuwar su da suke zama a kiyaye ƙazanta a kiyaye biyan bukata abu domin akwai la'anta da tsinuwa da take bayiwa irin wannan gurabe an fahimta nan fa an jabir daga sahabi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya an ya naha an ya bal fil ma'i arrakid manzon Allah ya hana ayi fitsari a ruwan da yake tararar ruwa ne ruwan da baya gudana qala imamu nawawi imamu nawawi yake cewa in kana al ma'u kathiran rakidan idan ruwan ma mai yawa ne kuma amma a tare yake ruwan baya gudana faqal ashabina malaman mu sun ce yakrahu wala yahab idan ruwan iya da yawa ainin amma kuma baya gudana to abu ne wanda an karhanta amma baya daukan babin haram inji malam nawawi walau qila yuhramu lam yakun ba'idan in ma kace haramun ne to abu ne ba mai nisa ba in ma ka dora masa kalmar haramci din duk yawan ruwan to yace abu ne ghaira ba'id abu ne ba anisa yake buga shi lam yakun ba'ida fa inna nahyat yat yaqtadi at-tahrim ala al-muqtar inda al-mutahaqqiqi malace malaman shari'a duk inda aka ce naha manzon Allah yace naha ko qur'ani yace naha to wannan hanin na haramci ne an fahimta shine fa inna nahyu ko fa inna nahya yaqtadi at-tahrim domin hani iya haifar da haramci alal mukutar akan magana mafi zaba a gun malamai inda almutahaqqiqin a gun malamai masu bin abi dukka bayan dukka wal aksari min ahli usul haka nan mafi yawa daga cikin malaman usul sun ce duk inda annahyu tazo to at-tahrim ne wa amma rakidul qalil amma ruwa tararre dan kadan kamar na rezabo ko dan wani gulbi dan karami a tare ruwan baya gudana as-sawabul muktar magana ingantacciya a barza ba a gun malamai annahu yuhramul bawl fihi an haramta a fitsari a cikin shi an fahimta wannan shine abin da malai faɗa karshen wannan magana ina ganin kuma ana mana ishara lokaci yayi zamu samu matsayi ana insha Allah idan Allah ya dade mu zamu tashi akan namba ta 8 a cikin wannan al'amari na biyan bukata kusakuran da ake samu a gun wa'ansu da yawa daga cikin musulmi wajen biyan bukata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan karatu da muke Allah ta'ala ka amfanar da mu shi ka ba mu ikon gane kusakuran mu kuma ka ba mu ikon gyarawa ka ba mu fahimtar daidai din mu kuma ka ba mu ikon tabbata akanta muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa da mu da su aljanna ce makomarmu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya taimaki malaman mu ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu jajircewa muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya da imani dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana wanda suka zo wannan masallaci domin sauraron karatu Allah ka mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu irin wannan gurabe Allah ka sa da rabon mu a ciki Allah ka haramta mana rushewan aiki Allah ta'ala ka sa mu karfin shi dan ka raba mu da rushewan aiki Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi